الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة sha biyar ga watan sha'ban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da sha hudu ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya za mu ci gaba da karatu na usulul fiqhi a cikin wannan littafi mai albarka mai suna alfiyatul usul wallafar babban malami a shaikhu al'ustaz abdullahi gwandu rahimahullah wannan darasi shi ne darasi na goma sha biyu a darasin da ya gabata mun kwana a baiti na hamsin da biyar to idan ba a manta ba mala yana tattauna wata matsala da aka samu saɓani tsakanin malamai a kanta shine matsalar wato aiki da riwaya wadda ba mutawatira ba abinda ake kira da khabarul wahid Uh, a ɓangaren hadisi wanda mun ji su alhanafiya uh, sun saka sharuɗa na karɓan khabarul wahid uh, a kan wasu ƙabaya wanda daga ciki shine ya zamo abinda suka faɗa wato kada shi khabarul wahid ya ci karo da almutawatir ta da ya ci karo da almutawatir a wannan lokaci sukan aje shi khabarul wahid ba za su yi aiki da shi ba sannan abu na biyu suna cewa kada ya zamo sharaɗin aiki da khabarul wahid ya zamo matsala ɗin da yake magana a kanta ba matsala ce wadda take daga cikin mata ummu bihil balwa wato abinda yana yawan aukuwa ba ƙadiyya ce ta ɗaiɗaikun wasu mutane ba ko wasu mutane ayyanannu su kaɗai abin ya shafa a abu ne wanda za ka iya cewa dukkanin mutane sun yi tarayya kan wannan abin ko kuma a ce mafi yawansu to a aka samu khabarul wahid wanda bai cika a tawatur ba to ba sa aiki da shi eh ba sa aiki da shi sannan abu na uku shine ya zamo daga cikin sharaɗin aiki da khabarul wahid ya zamo ba a samu sukar wani daga cikin magabata ga wannan hadisi ba ko da ya tabbata sai aka samu wani daga cikin magabata ya soki hadisin to shi ma a nan ba sa aiki da shi ko kuma ya zamo shi rawi din ya saba ma wannan hadisi din abinda hadisin yake ɗauke da shi daban daga baya shi kuma sai aka same shi wato ya yi aiki ko ya yi fatawa da saɓaninsa to wannan su ne abubuwan da su alhanafiya suka saka a matsayin sharaɗi na su karɓi labarin mutum ɗaya wanda ba mutawatiri ba yawwa amma kaga sauran almazahib sun saba musu kamar su almalikiya ashafi'iyya da alhanabila to shine mala yake kawo muna hadisai a misalan wasu hadisai da su alhanafiya din suka ƙi karɓarsu suna yi wa sauran mazhabobi inkari cewa ai hadisi kaza da kuka yi hujja da shi ko kuka yi aiki da shi ai khabarul wahid ne ba mutawatir ba ne to daga cikin hadisan shine malamin zai ci gaba a baiti na hamsin da wato da shida insha Allah ta'ala to shine a shaikhu abdullahi yake cewa min za ka tirado ahalil hanafi faƙada tawaturin bizil balwaya fi قالوا فذا يكثر ناكلوه لحاجة له وسائلوه فأبطلوا حديث من مس لذا والبيعان بالخيار إذ حذا جوابنا والشافعي مطلقاً يقبل لكن الخيار فارق إعمال أهل طيبة فالمالكي ليس لما خالفهم بسالكي من ذاك أن يطعن أحد من سلف في خبر بما برأيه ائتلف فشرع غسلنا اليدين قبل أن ندخل في الإناء في الحديث أن يقول من خالفنا أنكره عن النبي البحر عن النبي عن النبي البحر لمن عن النبي البحر لمن أحضره عن النبي البحر لمن أحضره تو الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى yake cewa min zaka ya daga cikin misalai na abin da su alhanafiya suka yi itirabi da shi ma'ana suka bujiro da shi a matsayin wato saɓani shine itiradu ahlil hanafi shine bujirowa ta inkari wato da su ma'abuta mazhabar al'imamu habu hanifa suka bujiro da shi tun da mahallin malam ya buɗa shi ne kamar mahalli ne na munazara hukunci kaza da kaza da kaza to muku muna ganin saɓanin haka to ga wasu hadisai wato da suka yi itirazi a kansu ma'ana suka bujiro da wani dalili wanda zai zamo suka akan hujjar waɗanda ba su ba to shine min zaka daga cikin misalan waɗannan hadisan i'tiradu ahlil hanafi bujirowa ko sabawa ko inkarin ma'abuta mazhabar al-imam Abu Hanifa na faƙada tawaturin wato a yayin da hadisi ya rasa tawaturi kuma ya fi hadisin ya zo bizilbalwa ga mas'ala wadda take tana yawan aukuwa cikin al'umma tuwanan sai suka ce idan an samu khabarul wahid to a aje shi a kyale shi ba za a aiki da shi ba in dai abin da hadisin yake magana to abu ne wanda mafi yawan mutane ko za a ce dukkanin mutane abin yana iya shafuwansu to inda abin ya tabbata ya kamata a ce ya samu tawaturi tunda kamar yadda ya shafe ni ya shafe ka ya shafe wancan ya shafe waɗancan to amma a ce abu ya shafe kowa da kowa ko mafi yawan mutane amma sai a ce wani mutum kwaya ɗaya ko ɗaiɗaikun mutane ƙalilan su kaɗe suka rawaitar abin su su alhanafiya suna ganin wannan illa ce da za su bujiro da ita a matsayin suka ga wannan riwaya wadda za ta hukunta ba za su yi aiki da ita ba to shi ne faƙada tawaturin wato bujirowarsu ga abin da ya rasa tawaturi ya fi da ya zo shi hadisin bizil balwa yana magana kan abin da yana yawan aukuwa al'amarinsa asalin albalwa shine musiba to adatan musiba in ta sauka to takan shafi mutane da yawa irin musiba din nan wadda take babba haka zai wahala kaga ta shafi ɗaiɗaiku to shi yasa aka kamanta mas'ala wadda ta zama ruwan dare game gari aka ɗauko wannan suna aka ɗora mata eh duba da cewa yadda ta shafi wancan ta shafi wancan ta shafi waɗancan ta shafi kowa kamar yadda musiba in ta sauka to za ta zamo kamar gobarar daji ce to ƙalu sai su alhanafiya suka ce suka ce faza irin wannan abu wanda za a ce ya shafi kowa da kowa ta ummu bihil balwa ya suru naƙiluhu ya kamata a ce masu naƙalto wannan hukuncin sun yawaita in sahabai ne ya kamata a ce an samu adadi mai yawa haka a tabi'ai tunda ba abu ne wanda al'umma ba su san shi ba suka ce lihajatin lahu me yasa muka ce ya kamata a ce masu naƙalto shi masu ruwaitarsa sun yawaita saboda buƙatuwa tsananin buƙatuwa game da wannan abu eh hukunci ne wanda yake ya shafi kowa saboda haka kowa yana buƙatar ilimi a kansa wasa'iluhu kuma ya kamata a ce masu yawan tambaya sun yawaita a kansa eh ga al'ada duk abin da yake shafuwa mutane ko yake yawan aukuwa to zaka ga an yawaita tambaya a kansa to shine fa'abtalu saboda wannan hujjar tasu su alhanafiya kenan fa'abtalu sai suka bata kafa hujja ga haditha man masalifa hadisin da ya ce man massa zakarahu falyatawadda hadisin busra bintu safwan wanda al-imam malik a cikin al-muwatta ya ruwaice shi hadisi ne tabbatacce haka al'imamu shafi'i a littafinsa al'ummu shi ma ya ruwaice shi haka al'imamu ahmad a littafinsa al-musnad alamai da yawa ta ruwaito wannan annabi ta ce annabi sallallahu sallama ya ce duk wanda ya shafi gabansa ko al'aurarsa to alwallarsa ta walwale in yana da ita sai ya sake wata to sai su alhanafiya suka ce hujjar kuku malikawa da shafi'awa da sauran waɗanda suka yi riko da wannan hadisi suka ce ɓatacciyar hujja ce mun ɓata wannan hujja me dalilin ku suka ce saboda a shafan zakari abu ne wanda ya shafi mutane tunda zai yi wahala a ce mutum baligi ya yi ne ya kwana bai shafi zakarinsa ba zai yi wahala eh ko ai kwana biyu ko ai sati ko ai wata ko ba haka ba sannan kuma abu ne wanda kowa yana da shi to sai suka ce kaga mas'ala ce wadda ta shafi kowa da kowa to irin wannan mas'ala ko hukunci ya kamata a ce an samu adadi da yawa waɗanda suka naƙalto wannan hadisi sannan an samu yawan tambayoyi a zamanin ma'aiki a kai wannan shine dalilin suka ce tun da ba a samu ba to mu ba za mu yi hujja da shi ba saboda haka a mazahabinsu su alhanafiya shafan zakari mutulakan bai walwala arwallah muddin ba wani abu ya fito na mazi da za a ce alwallar ta walwale ba to sai suka bata hujja ba wai suka bata hadisin ba fa abdalu ihtijaja Eh, bi hadisi man masaliza suka ɓata kafa hujjar almalikiya da ashafi'iyya liza saboda hadisin yana magana ne akan waccan matsala da ta gabata shine bi zilbalwa ya fi kaga hadisin ya zo ne kan abin da mata ummu bi hilbalwa to sai suka ce saboda haka mu ba za mu yi hujja da shi ba sai hadisi na biyu da suka ɓata hujjarsa walbayyani bil khiyari izhaza sai suka ce to daga cikin ire-iren waɗannan hadisai akwai hadisin albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa shi hadisi ne ma muttafaqun alai la gubara alaihi su ba suna magana ne akan ko isnadi ko wani abu ba abu ne kawai na hankali yawo to ai abu ne na hankali abu ne na hankali domin zai iya yiwuwa don ba a samu adadi mai yawa ya nakalto shi ba shi ka nuna cewa kowa bai san shi ba a kowa ma dai a ce bai san shi ba ko kuma adadin mai yawa ba su san shi ba ta iya wani dalili ne ya hana a nakalce shi din a wannan lokaci imma waɗanda sun ka san hadisin ba su samu waɗanda za su karɓi hadisin daga wurinsu ba ko kuma Allah ya karɓi rayuwarsu to sai wannan hadisi wanda abdullahi dan umar ya ruwaita daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo Allah ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa mai saye da mai sayarwa bil khiyari suna da zabi nazartar da ciniki wato ka abinda suka kulla na ciniki to suna da zabi a zartar da cinikin ko kuma a walwale shi malam ya tafarraka in dai ba su rabu ba wannan ya yi gabas wannan ya yi yamma mana in ka zo ka ce to malam sai da min wannan waya sai ce to na sai da maka da kaza ka cire kuɗi ka bayar ka juya ka tafiyarka eh ni ma na tafiyata ko ɗayan da ya tafi ya bar ɗayan to shi kenan ciniki ya riga ya tabbata bai walwalwa eh amma da kasu ya kana wurin baka bar wurin ba shi ma wanda ya saida ma yana wurin bai bar wurin ba to ko da bayan awa ɗaya ne biyu uku to kuna da damar ku walwale ciniki shi da ya saida ma yana da damar ya ce ya fasa sayarwa malam ba ni kuɗi na kai ma da ka saya kana da damar ka ce malam na fasa sayan abin ga saboda haka ka bani kuɗi na
amma dai in ba wani bai sai sama shi wurin sani amma bai sai sama wani shi wurin na me dan wani na iya fasa sadiki Mm, dan wasu da laki da ko kana wurin mm,
ya ga wani alamun ko wata riba mm, wadda kila za ta zarce ta mm, amma ko shi ne ki kai kilo ko ki abin ko mu sai ya shigo da wata hanyar da zai can kashe wannan sinikin naka shiwa dan shi wanda ya sai sama a mm. a shi kenan yana da yana da dama ai shi ake magana aka yi nafsu shai eh sharaɗin da hadisi ya ce malam ya tafarraka in dai kai da ka saya baka ɗaga ba shi da ya sai dama bai bar wurin ba duka kuna wurin
ko da kun ƙara kun ko da kun ƙara komi
za a yi in dai ba wuri ne wanda kila mazaunin kowa ba ne mata da miji eh cinikin mata da miji na tunda su suna tare mm.
kuma ba su fara shi ne zan faɗa aika tare ne eh sai dai in ya zan wuri ɗaya kuke ta yadda misali wuri ne mazaunta wannan za a kimanta rabuwa da al'ada shi ne ta yadda an riga an ƙulla cinikin kai ka shiga sabga kai ita ma ta shiga ta ta sabga an bar maganar cinikin yanzu wani abu kuke magana to wannan ya hukunta an samu mai rabuwa kenan to an kai wannan gaba kuma shi kenan ciniki ya riga ya ƙullu Eh, to su alhanafiya sai suka ce ba za mu karɓi wannan hadisi ba me dalili suka ce saboda wannan abu ne wanda yake ta'ummu bihil balwa saboda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai ba su gushe suna saye suna sayarwa ba tunda in zaka sai abu dole sai ka haɗu da mai sayarwa kuma dole sai an rabu to suka ce da hadisin abu ne wanda ya kamata a yi aiki da shi to ai da an samu ruwatu daga cikin sahabbai sun rawaice shi tunda sahabbai 'yan kasuwa ne kuma baka kasuwanci zai yi wahala a ce baka taba sayar da komai ba ko baka taba sayan komai ba sai suka ce to ba za mu yi aiki da wannan ba sai suka ce to su a wurinsu babu khiyaru almajalis eh, sai suka ce su da zaran ka nemi a sayar maka mai kaya shi ma ya sayar maka aka samu abin da ake kira siga shine abin da ya shafi al'ijabu wal qabul sai damin kaza kan kaza na sai dama to shikenan ko kuma a na sai da maka kaza akan kaza to na saya kana rufe bakinka shikenan to ba, ba magana zaɓi kuma kaga su hukuncinsu ya fi tsanani ba wai zancen ma a rabu ake ba kuna gama magana ta siga ta cinikin ka yadda shi ma ya yadda to shi kenan ciniki ya riga ya kullu ba ka da damar kai mai kayan ka ce a to na fasa ko kuma kai da kasa ya ka ce a na fasa a wurin alhanafiya kenan kuma hatta malikiya ra'ayinsu kenan eh su ma ba su yi aiki da wannan hadisi ba amma ba dalilin zamansa khabarul wahid abba su yi aiki da shi ba malam zai fada zai faɗi nasu dalili yawwa to da su alhanafiya da su almalikiya da wasu waɗanda suka mara musu baya to haka hukuncin yake shi yasa in kana karanta littattafan fiqihu irin su risala irin su askari su mukhtasar abin da aka tabbatar kenan cewa babu khiyarul majlis wancan shi ake kira da khiyarul majlis zaɓi na majalisin ƙulla ciniki mana in kun ƙulla ciniki aka samu siga ta tabbata to ba sai kun rabu ba an gane yana cewa na sai dama ko yana cewa na sayi to shi kenan yana rufe baki ne to ciniki ya ƙullu kotu ɗaya ke iya walwala wannan ciniki a ƙa'ida shara sai dai in cinikin dama an gina shi ne bai cika sharuɗa ko rukunai ba Eh akwai arkanul saye da sayarwa akwai kuma shuruɗu ya zamo dai dama shari'a ba ta halatta cinikin ba to shi ɗaya zai walwale wannan ciniki shi ma kuma sai kotu a ƙa'ida sai wura alkali sai ka kai shi wura alkali ka ce to kaza kaza ya sai dama abu kaza kuma abin nan kaza da kaza da sauransu bai tabbata ba kuma abin koda yana da illa baka da damar ka ce ka fasa in dai illar ba ta kai karfin ta haramta cinikin ba an gani? a'a illa ce wadda za a iya cewa kila kwaruwar ka yi misali kila ya sai dama abin nan dubu goma eh amma yana da wata illa wadda da ka san illar to ba zai kai dubu goma kila ba zai wuce bakwai ko takwas ba to sai bayan kun kulla wannan cinikin sai ka gano cewa ga illa din to cinikin fa yayi kuma bai walwalwa yanzu in kana son a walwale wannan cinikin misali ko kuma a dawo ma shi daidai kimasa to sai dai ka kai shi wurin alkali amma ba za ka ce mai yawa ne ga kayanka ba ni kuɗi na ba eh a to ai kuɗi ba sharaɗi ne da ciniki ba abinda a sharaɗin ciniki na saya yanzu kuɗi ka ai dole ka ba da kuɗin mutane ai ba da kuɗi ba da kuɗi bai cikin yaraɗi siga ita ake magana ai eh ko ba haka ba a yanzu wurin ɗaurin aure halan da miji da matar suna nan tsaye lokacin da za a yin siga in an yi siga sai a ce to kama hannunta haka ake siga ake yi shi ango yana ce yana harkokinsa amarya amma aure ya yi ko bai ba in ka ce wancan bai ba to shi ma wannan auren sai ka roshe shi kaga mai rozuwa ke da a gadi to abu ne kawai muke yi ba bisa ilimi ba kuma ya zamo ita hukuma bata damu da sha'anin addini ba amma ko babu komai tun da ana samun rikici da hatsaniya ya kamata a ce wannan babin eh yaushe sa tsarin musulunci akwai hukuma mai kula da kasuwa eh da yadda ake kasuwanci da in ka bude shago za a zo a bincika ka cika sharuɗa ko baka cika ba a musulunci in baka cika ba a rufe shagonka a kore ka an gane in kuma an yi wani ciniki wanda ba kan shari'a ba hukuma ɗin ta walwale da sauransu to akwai shugaba na musamman a musulunci wanda ake naɗawa yawwa shi kawai o- aikin ofis ɗinsa shine kula da duk abin da ya shafi kasuwa kasuwanci Eh, na abubuwan da shari'a ta hana a sayar a rufe wannan ko wanda ya zo yana kasuwanci bai da ilimin kasuwanci a shari'a shi ma a kore shi amma sai makaranta wajen malamai sai ya yi karatu na watanni ko shekara gwargwaron fasahasa sannan a ba shi dama a ce to ya dawo shago ya ci gaba da kasuwanci to a ƙa'idar musulunci haka ake yi shi yasa zamanin eh, shehu usman shi malam abdullahi zamanin su bayan sun gama jihadi duk sun yi wannan tsare-tsaren wani shugaban kaza ne wani shi ke kula da kaza wani shi ke kula da kaza wani shi ke kula da kaza eh to da abin da ake yanzu a babin kasuwanci eh rashin rashin karatu ne eh rashin karatu ne shi wani hujjar sato ai an kware shi eh eh shine to ai ba a santa bane yanzu wannan ai mafi yawan masu yi ba su ɗauka akan kuskure suke ba shi wani hujjarsa kawai an kware shi ko ba haka ba saboda haka tun da an kware shi shi wallahi bai yadda ba kuma sai an bashi kuɗi to kaga wannan jahilci ne da mutane sun yi karatu kaga ba za a samu wannan ba Mm.
amma ni ba ta shafi irin kamar janga ba eh kamar janga da mutum da ma'aikata
eh to jinga ita ba kasu ba cinikayya ba ce eh shi wannan ya danganta jinga ita wannan daban in kawa mutum jinga ya maka aiki kan kaza eh da zai yi to shi kenan
dan mun sha sai ka yarda na aiki ya yarda ya ce zai yi mm.
sai ya diba da karshe ce wallahi ka kwari to bai da ko sisi eh bai da ko sisi wannan ai ba kasuwanci ba ne yawwa saboda abin da a kasuwanci shine ka ba da wani abu a baka madadinsa shi a kasuwanci yawwa ka sa mutum aiki kuma ya maka aiki ai abin da ka bashi ba lalle ba ne ya zamo ya kai kimar abin da yawwa to shi bai shiga wannan babin shi wannan nashi layi daban yau in kai jinga da mutum wane a matsayin ju'uli ga abin da zan baka misali kamar ka tona min rijiya zan baka dubu ɗari ha? to ko kwana dubu ya yi eh in dai bai cimma ruwa ba bai da ko sisi in kuma allah ya taimaka cikin awa ɗaya cimma ruwa kuma shi kenan ya ci jingasa eh ko kwana nawa yayi in ya ya gaji ya gaji ya gabe iyawa to sai dai tafiya ce kuma bai da ko sisi sai dai in ka ga dama saboda ka tausaya mai ya sha wahala sai ka ce to wani ga dan wani abu a sha ruwa eh amma a ka'idar shari'a bai da ko sisi sai ya cimma ruwan nan da ka same sharaɗi wane rijiya nake son a gina min a samar da ruwa nawa za ka yi min sai ce dubu ɗari to sai ya cimma ruwan nan in kwana dubu zai yi kai babu ruwanka to wannan duk kuskure ne sai ya gama aiki a yin to yanzu in bai cimma ruwa ba fa shi ke ko kuma in yana yi ya mutu to ya za ka yi eh ko ka gani to don rashin sanin shari'a ne to kaga don rashin sanin shari'a ne shi yake haifar da wannan to wannan shi ne to su kuma a shafi'iyya da alhanabila su sun tafi kan cewa akwai khiyarul majlis Eh, ma'ana abin da zahirin hadisi yake nuni a kai na
da wasu ma daga cikin malikiya kamar ibnu habibin kaga shi bai goya ma al'imamu malik akan wannan fahimta ba haka irin su ibnu abdulbarri za ka dai mafi yawan jumhurul ulama su sun tafi kan cewa akwai khiyarul majlis a ciniki ma'ana ko da an samu siga to sai an rabu Eh, sannan zaɓin kowa ya faɗi an gane? yawo kuma shine ra'ayi mafi ƙarfi wanda malamai suka rinjayar amma ra'ayin alhanafiya da almalikiya to su ba su da khiyarul majlis amma suna da khiyarul ijabi wal qabuli eh misali in siga bata kammalu ba to kowanku na da zabi eh ya ce misali ya saida ma wannan waya dubu goma Hmm?
na amma baka ce ka saya ba ha
tuna yana da damar shi ya ce aka yi na fasa sai ya sauri kakka yi magana na sai ce amalan na fasa ko kuma ka ce a ban sai ba ko kuma amma kai ɗin da ke sai ka ce ne sai damin wannan waya dubu goma sai tsaya yana ɗan tunani yana aunawa ya gani akwai za a fita ko ba za a fita ba to kame ya magana kai ma kada "Ah, malam barta kawai na fasa ko kuma shi ya ce a a fasa ba zan sai da maka ba tafiyarka to auren alhanafiya su abin da suke da shi kenan da ma- da da- da malikiya eh to shi yasa yanzu kaga duk wata kotu da an Najeriya kaga akan fiqhun malikiya take tafiya to su in ka je sai dai su yi ma hukunci da khiyarul qabuli da kuma khiyarul ma abin nan al-ijab na eh ba za su yi maka eh hukunci da khiyarul majlis ba na eh abinda kawai alkali zai tambaya kai ka sai da mai kan nawa kaza kai kuma ka ce ka saya eh to shikenan ciniki ya riga ya tabbata ba ruwan alkali an rabu ko ba a rabu ba hmm?
na yawwa to sai dai in alkali kuma ya ga damar ya bar mazhabar ya je ya koma ta shafi'iyya ko alhanabila to yana da wannan dama ra'ayinsa ne amma in ya ce da malikiya zai ma hukunci to kuma hukunci ya tabbata a kai Eh, hukunci ya tabbata a kai to ƙa'ida dai ciniki in dai a shar'ance ya kullu to babu mai walwale shi da abinda shari'a ke kallo kai da ka ce ka saya ba wanda ya cilasta ka an gane sai da kai yadda ka amunta kuma ka ce ka saya kai kuma da ka ce ka sayar kayanka ne ba wanda ya ma tilas ko akwai wanda ya tilasta ka to ina zancen kuma wani daga cikin ku ya ce ya fasa a babu yanzu in kana da korafi to sai ka kai shi kotu sai alkali ya zauna ya ga yanayin korafinka karɓaɓɓe ne a shari'a ko ba karɓaɓɓe ba ne amma nan ku yi ta rigima ku yi ta hayaniya to wannan ba musulunci ba ne to shi yasa kamin ka sai abu ka tsaya ka duba in ma kana tunanin aibi ka kira masana abin su duba ma in aka tabbatar ma abin bai da wata matsala sai ka saya to irin wannan zai yi wahala a kware ka ko ba haka bane eh eh ko kuma ka sa mai sharadi wani eh, abin gani ho ban gamsu da shi ba amma zan saya ka bani koda kwana ɗaya ko kwana biyu kwana uku in na ga illa ka zagare to zan maida ma abinka to sai a nemi shaida akan haka sai ka sa sharaɗi to irin wannan idan ka je ka ga wannan illar saboda wancan sharaɗin shi ma sai ka mi sai ka koma masa Eh, to wannan shari'a ta yadda ta yadda babu komai za ka iya sa sharaɗi kuma za ka nemi a baka ɗan lokaci da sauransu ah, abinda misali aibinsa ba zai iya fitowa a fili ba wallahu ta'ala a'lam to sai a shehu abdullahi ya ce jawabuna to kamar ka tambi malam wace amsa ku za mu ba alhanafiya na
hmm?
na
to malam ya ce amsanmu wa shafi'i da kuma amsar almajiran al'imamu shafi'i mutulakan yuqbalu to mu a fatawanmu khabarul wahid ana karɓarsa mutulakan mm.
ba tare da duba cewa yana ɗauke da matsala wadda take ta'ammu bihil balwa Mm.
ko aka san haka ba in dai ya tabbata eh sharuɗa wanda nan gaba za a yi magana akan sharuɗan karɓan hadisi to in dai waɗannan sharuɗa sun tabbata to shi kenan ku kuma dama alhalafiya ba ku tafi akan haka ba eh kun sanya wasu 'yan abubuwa to lakin khiyara sai dai mu a malikiyance dalilin da ya sa ba mu karbi ko ba mu tabbatar da khiyarul majlis a ciniki ba shine faraka imala ahli taibatin saboda ya saba ma ijma'in malaman madina to eh to shine kawai dalili ba wai dan zaman hadisin khabarul wahid ba na
to fal maliki shi kuma al-imamul malik al-imamu malik laysa lima khalafahum bisaliki duk abin da ya saba ma amalu ahalil madina in dai ba mutawatiri ba ne to alimawa malik bai aiki da shi eh to shi kuma wannan hadisi ba mutawatir ba ne su kuma malaman madina da al'imamun malik ya same su kakaf ba sa aiki da khiyarul majlis na sai dai khiyarul ijabi wa khiyarul kabuli in dai siga ta tabbata ta kullu a wajen ciniki to shikenan ba sai an rabu ba to kaji dalilin da yasa su malikiya su sai aiki da shi eh wannan amsa ce ga su alhanafiya eh na kuma amsa ce ga wanda zai yi tunani a to me yasa nake karanta a littattafan fiqihu eh ana cewa babu babu zabi ga mai saye ko ga mai sayarwa Mm.
a majalisi Mm.
in dai siga ta kullu kawai shikenan kai a malikiya ma wa in bi mu'abatin suka ce Mm. Bara.
eh ko babu siga kawai ka zo ka ga abu an rubuta ga kudinsa sai ka bada kudi eh Mm.
shi kuma ya baka kaya shi ke da ciniki ya kudu ba sai ka ce sai damin ba ba sai ya ce na sai da ko da babu magana wa in bi mu'abatin Bara.
ko da ta hanyar miƙeƙeniya Yana magana shi ma, inda ya rubuta magana ne.
a ba magana ba ce a ina ba magana ba ce wannan rubutu bai zama matsayin ru- bai zama matsayin magana abinda kawai su suka kalla mafi karfi a wajen ciniki shine yarda amincewa ku ku duka to wannan shine umda a wurin saye da sayarwa Eh, shi yasa ai aka ce cinikin wanda aka cilasta masa bai kullu ba Hmm? ko na mahaukaci ko yaro wanda ba mu mayyazi ba yaro wanda bai da tamyizi to ko ya sai da ma abu wa cinikin bai ba sai in shugabansa ya zartar da cinikin yawwa cikin sharuɗan ciniki ba na son mu shiga wannan babi dole sai dai yaro ko ya zamo baligi ko ya zamo yana da tamyizi yana iya rarrabe abubuwa in za a cutar da shi yana iya ganewa eh, in an kware shi zai iya ganewa in ka ba shi kudin jabu zai iya ganewa to in yaro bai da wannan to in ka sai abu gare shi ciniki bai kullu ba Mm. amma rubutu misali ai zai iya ce maka abin da ka gani hani ba shi nake nufi ba eh, ashirin din nan da ka gana rubuta ni ha du- dubu dubu ɗari biyu nake nufi sai ya wannan tawili tun da lamba ta to shine falmaliki laisa lima khalafahum bisaliki eh baya riko da abinda ya saba ma amalu ahlil madina to sai mala ya ce min zaka daga cikin abinda su alhanafiya suka kafa hujja da shi an ya ta'ana ahadu man salaf fi khabarin a samu hadisi wanda ba mutawatiri ba kuma a samu ɗaya daga cikin salaf ya soke wannan hadisin na
tsauran alhanafiya wannan illa ce da za ta sa ba za a karɓi hadisan ba kuma ko da bai ambaci wani dalili ba su a wurinsu inda aka samu wani babba daga cikin malamai ya ce shi bai gamsu da hadisin nan ba inda malami ne to inda hadisin nan ba mutawatir ba ne alhanafiya suka ce a kyale hadisin kar a aiki da shi tun da ya soke shi akwai wani abu da ya leko ko akwai wani abu da ya tabbata a wurinsa wanda ya fi wannan ƙarfi abinda hadisi yake ɗauki da shi to shine bima bi ra'ayihi i'talab wato ya soke hadisin da yake bai samu haɗuwa bai samu muwafaka da ra'ayinsa ba kaga kenan sukar hadisin da yayi ta fuskar ra'ayi ne ba ta fuskar jarhi da ta'adili ba ne ba cewa ya yi ruwatu ɗinsa fasikai ne ko kazzabun ko kuma ana tuhumar su da ƙarya ba a'a shi dai kawai a hankalce a nazarinsa shi yana ganin bai kamata hadisin a ce maganar annabi ba ce to a dalilin wannan sai soki wannan hadisin to duk da haka alhanafiya suka ce mu mun haƙura da hadisin sai mu dawo kan abin da shi limamin ya tabbatar to shi ne zai baka misali sai ce fashar ugusle na liyadaini ƙabla an nudkhila fil ina'i fil hadisi anna to shar'anta wanke hannayenmu kamin a shigar da su cikin kwanon alwala ko ƙwarya alwala fil hadisi anna anna ay araba wannan ya bujiro a cikin hadisi kamar hadisin abu huraira hmm? muttafaqun alaihi ne kuma e, cewa in ɗayanku ya tashi daga bacci zai yi alwala to ya wanke annayensa to su alhanafiya ba su karbi wannan hadisi ba me dalilin da yasa ba za ku karbe shi ba shine sai suka ce ya ƙulu man khalafana mala ya ce waɗanda suka saba mana su ne alhanafiya da aka tambaye su me yasa ba ku tabbatar da cewa a wanke hannu mm? kamin a fara alwallah ba shi yasa a hanafiya wannan ba sunna ba ne kuma ba musahabi ba ne in ka zo alwala ka wanke tafin hannunka saboda hadisin da ya tabbatar da wannan ba su yi aiki da shi ba to da aka tambaye su me dalilin ku sai suka ce an karahu anin nabiyyar baharu an samu wani tekun ilimi da ya inkarin tabbatuwarsa zuwa ga annabi shi ne abdullahi da abbas Eh, da aka karanta masa hadisin sai ce wannan ba maganar annabi ba ce to in haka ne to ya hukuncin gulbi ko babban tauki ko rizabuwa ko wani kogo da ya tara ruwa ka zo za ka yi arwala ya za ka yi ka kamfatar ruwa a gaba yadda za ka yi sai dai ka shigar da hannayen naka ko da su da rami yawwa to kenan yanzu don ka zo da ruwa ga ƙwarya to ba magana kamfatawa eh sai dai ka shigar da hannayenka kawai to su alhanafiya abinda suka tafi akan sa kenan to da aka tambaye su suka ce isnadan hadisin ya tabbata ba ma ja tun daga shi al-imam al-bukhari da al-imam muslim duk sun ruwaice shi amma an ruwaito daga abdullahi dan abbas wanda teku ne a ilimi huwa huwa eh ya yi inkarin wannan hadisin liman a daga cikin waɗanda suka halarto mai hadisin ya ce a wannan hadisin ku aji shi to sai su alhanafiya sai suka yi riko da wannan magana to amsar da malamai suka ba su suka ce na farko wannan magana ba ta da isnadi ba za ka ma same ta a cikin littattafan hadisi ba daga shi abdullahi da abbas ne mafi yawa ma malaman usulul fiqh su suke kawo ta ba za ka ganta ba sai a littattafai masu magana akan usulul fiqh to kuma mas'ala ta hadisi ko asar ya kamata a same ta ne cikin littattafan hadisi to kuma babu sau da haka ku alhanafiya muna neman ku ma ku kawo mana isnadin maganar tabbacin ma shi abdullahi ɗan abbas ɗin ma ya inkarin babu Eh, daga cikin waɗanda suka yi wannan akwai shi ibn hajar al-asqalani shi wannan magana ko wannan asar ba shi a cikin littattafan hadis Eh, akwai al'allama farkus hafizahullah shi ma ta haƙiƙin da ya yi ma miftahul usuli shi wannan magana ba zai yi a ce abdullahi ɗan abbas ya faɗi ta ba da mun same ta a littattafai na hadisi to sai mu bincike isinadi Eh, to muƙaddara ma ta tabbata ko da ta tabbata su almalikiya da sauransu suka ce ba za ta zama hujja ba Eh, sai in ya zan sukan da yawa hadisin ya shafi suka ta jarihi ma'ana ɗaya daga cikin ruwatu ɗin hadisin mazajen ya soke shi ce aiwa ne makaryaci ne ko mutahamin ne bil kazibi ko kuma maturukul hadisi ne Eh, amma sukar hadisi haka kawai da ra'ayi ka ce kawai kai hadisi bai maka ba to wannan ba a gina hukunci a kansa wannan ba ana maganan malami ba Eh, ko malami bai da izinin ya yi haka Eh, shi jahili ba maganarsa ake ba malami ma in yana so ya soki hadisi to ya kawo hujja Hmm? yawa ba ka ce kai wannan hadisin bai ba irin abin da abdul na kano ya yi sai ya buɗe bukhari ya karanto hadisi sai ce wannan hadisin ba hadisin kwarai ba ne hadisin ƙarya ne Eh, to wannan ko da malami ya haka ba a karba saboda haka in za ka soki hadisi dole ka kawo dalili eh to ko da wai mun ɗauka cewa maganar ta tabbata ga abdullahi da abbas Eh, sannan kuma ai maganar annabi ita ce hujja ko ba haka ba sannan malamai na cewa man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz Eh, shi abu huraira ai malami ne to tun da ya haddace abin da ya faɗa to hujja ne ga wanda shi bai haddace ba abdullahi da abbas shi ma malami ne ina fatar an gane kuma a ƙa'ida an ka samu cin karo tsakanin mai tabbatarwa da mai korewa eh kai ka tabbatar da kaza ya faru shi kuma ya ce abin dan bai faru ba eh to a ka'idar ilimi kai da ka tabbatar inda kana da dalili to kai za a karkata zuwa gare ka sai a ce to kai yana yiwuwa ilimin abin bai je maka ba ne shi ya sa baka sani ba Eh, shi kuma da ya kawo ya halarci abin ne yana da tabbacin cewa wannan abin malam wani ya faɗe shi ko ya tabbata da sauransu to shine ya kulu man khalafana an karahu anin nabil baharu liman a hadaro to Allah ta'ala alam nan za mu kwana insha Allah sai wani darasi ya mu ci gaba Wato an ce ma mutum gulbi in in babu hujja.
Hmm?
Ko an ce ma mutum gulbi in babu hujja ana ajin magana ta.
sosai kuwa to ai ilimin shine hujja ba shi ba da za a zare ilimin a bar shi- a bar zatinsa to yana da wannan matsayin ai ilimin da yake ɗauke da shi wanda yake kunshe da dalilai shine ya ba shi wannan matsayin so da zaran kuma ya sauka ga wannan matsayin na ilimi to kuma shi kenan yanzu shi ba malami ba ne wani abu yake magana to duk sanda malami ya bar karatu ya koma faɗan wani abu to wannan lokaci ba abin la'akari ba ne Allah ya samu dace Eh, subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah